بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب في الإمامة babi game da hukuncin limanci wa hukumil imami da kuma hukuncin liman wal mamumi da mamu hukuncin limanci in lokacin sallah ya yi ga jama'a sun taru inda ba masallaci ba kuma batun suna tare da shugabansu ba to wane ne ya fi cancanta da limanci amma in ya zama masallaci ne ginan ne dama yana da liman to shi limamin shi ya fi cancanta haka in jama'a ne tare da shugabansu to dama ƙa'ida ce shugaba shi ne liman to amma in ya zan jama'a ne ga su ba masallaci ba lokacin sallatuwa ya kamata a gabatar wa hukumil imami da hukuncin liman wanda wanda yake limami ratibi to in kaddara ta gitta wata rana bai samu sallah ba ya zo ya yi sallah shi kadai za a rubuta mai lada kamar ya yi sallar jami wal mamu mai da kuma hukuncin mamu mai hukuncin mamu in yana sallah tare da liman to waɗannan abubuwan guda uku su a abin da wannan babin zai karanta hukuncin limanci wane ne ya fi cancanta da zama liman cikin jama'a da hukuncin liman da hukuncin mamu ya ce waya ummun nasa afdaluhum wa afqahuhum waya ummun nasa wanda ke limantar mutane in mutane sun haɗu ana son a sa liman to wanda ya kamata ya limance su ya zama limamin su afdaluhum mafificin su ga ɗabi'u wa afqahuhum kuma mafi fahimta su ga addini sai a diba wa ya fi fahimtar addini sannan wa ya fi ɗabi'u na kirki to shi ake sawa lima ashe kenan wannan kamar yanayi muna ishara cewa waɗannan suna daga cikin criteria na limanci mafi sanin fiƙihu hukunci hukuncin shari'a sannan kuma da mai ɗabi'u mai kyau don haka yana da kyau kullum mutum zai zama cikin mutane ya zanna da ɗabi'u na ƙwarai a sannan ma da ɗabi'un kirki ba miyagun ɗabi'u amma wannan bayani da yayyana ya saba ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillahi wanda ke limantar mutane shine mafi karatun su ga littafin Allah in jama'a sun taru ana son a sa lima wanda ya kamata a sa wanda ya fi karatun littafin Allah ba wanda ya fi sanin tafsirin littafin Allah ba wanda ya iya karatu wanda ya fi karatu ga sunna ya ce fa'in kanu fil ƙira'ati sawa'an fa'a'allamuhun bi sunna in sun zan daidai wa daida ga karatu to adiba wafi sanin sunna haka dai ya yi ta jiran giya ga hadisa to amma shi na abin da ya ce wanda ke limantar mutane shi ne mafificinsu ga ɗabi'u kuma mafi sanin su ga ga ga ilimin fiqh wanda yafi sanin shari'a wala ta ummul mar'atu ashe kenan dai yana muna ishara dai ilimi yana daga cikin abin da ake considering wurin saliman to ilimin farko shine irin ilimin karatun qur'ani kaga limanci ba gado bane wala ta ummul mar'atu mace ba ta limanci fi faridatin ga sallar farilla wala nafilatin ko nafila ga mazhabar malikiya mace ba ta limanci amma muna da hadisai mata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun ka ba mata ƴan uwansu sallah abinda dai abba a samu ba a yi masallaci a sa mace limanci abba a taba samu ba amma cikin gida sallah ta kama ka gida da kai da iyalinka ba sai ka limance su ba to in kana da uzuri sai matarka guda ta ba da sallah babu laifi ko ko mata na yasu yasu to da su yi sallah guda guda sai su yi jam'i sai a sa guda ta ba da sallah aisha da sauran mata na sahabbai duk sun yi limanci ina fatar kun fahimta to yace mace ba ta limanci ga sallar farilla haka ga nafila la rijalan ba ta limantar maza wala nisa'an haka ba ta limantar mata ƴan uwanta kowa ba ta liman bai halatta mace ta zan liman ga mazhabar malikiya waya qara'u mal imami to shi ma mu yana yin karatu tare da liman fi ma yusirru fihi cikin inda liman ke asarta karatu ciki na inda ake karatu asirce kamar sallar azhur da sallar la'asar da ta ƙarshen mangariba da biyu na ƙarshe na isha'i nan duk ba asirce ake yin su ba to da ma mu yayi tsaye gaban za shi ma yayi karatu tare da liman wala ya qara ma'ahu amma ma mu bai karatu tare da liman fi ma ya jihar fi cikin inda liman ke bayyana karatu ciki inda liman ke yi bayyane to sai ka saurara wa idza qira alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna don haka inda liman ke karatu bayyane sai ya saurara wa man adraka raka'atan duk wanda ya riske raka'a guda fa akathar ko fiye da guda faqad adraka aljama'a haqiqa ya riske jami'i ya samu jami'i wanda ya samu raka'a guda kaga jam'i kenan na ta samun falalar jam'i yana tashi daga samun raka'a guda falyaqadi ba'da salamil imami falyaqadi sai ya ramka ba'da salamil imami bayan sallama wal liman ma fatahu abin da ya kubce mai bayan liman ya sallama to sai ya tashi ya kawo abin da ya kubce mai zai ranka ala nahwi akan kwatancin ma fa'alil imamu abinda liman ya aikata fil qira'ati ga karatu to in ka zo ranko yaya za ka ranka ka zo ga sallar asuba ko da ka zo raka a ƙarshe ka samu ba ka samu ta farko ba to sai ya ranka a kan yadda liman ya yi karatu ya liman ya yi karatu raka a farko ba haka nan zai ina fatar kun fahimta to amma ga sunna abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya za su mai ita mulki kamata famshu illa salatu wa alaikumus sakinatu wal waqar fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu idan kun ji iqama kana gida kan ji an tada iqama to annabi ya ce ku tafi zuwa ga sallah kuna da natsuwa ta jiki da natsuwa ta zuciya ga wata riwaya ce wala tusriku kakku ya gaugawa ba a sauri wasu hassas sarfa suke yi don kan raka ta kuce musu to wannan rashin sani ne kuskure ne kai tafiya ka normal tafiya sai dai mun karanto hadisai cikin at-targhib wa at-tarhib in kuna tunowa cewa da zarar mutum ya bar gida nai ya taso ma masallaci to hukunci ne guda da wanda a cikin sallah ma'anar hukunci ne guda irin yadda ake rubuta mu wanda a cikin sallah lada haka aka rubuta mai don haka ana son natsuwa gare shi ya tafi da natsuwa ne ya tafi da natsuwa ba a yin sauri ba a sassarfa ina fatar kun fahimta yace huma adraktu abinda kun ka riska tare da liman fasallu ku sallace shi wa mafatakun abin da ya kubce muku ko da ka zo an yi raka a guda ko biyu ko uku sai na bai ce fa'atin muku cika ga riwaya da ta inganta ya ce ku cika riwaya abu dawu da wadda bata inganta ba ya ce faƙadu ku rama to nan na ita riwaya can da bata inganta ba ita malikiya nan liƙe ma don haka ramawa akai amma ko da ta inganta faƙadu bai da ƙada'i yana da ma'ana ada'i kamar misali Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yace fa idza qudiyatis salatu ya amfani da kalmar qada'i fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa kurullaha kaseeran la'allakum tuflihun wa idza qudiyatis salatu in an ranka sallah ranko ne kaga qada'i bi ma'ana ada'i in an kare sallah to famshi ko fa idza qudita salatu eh fantashiru fil ard sai ku watsu cikin ƙasa kowa ya koma ga sana'a tai wabta gumin fadlillah kaga qada'i na bi ma'ana adai sai sun kace to ko da riwaya Abu Dawud ta ce wa ma fatakum faqadu ko da ta inganta amma bata inganta ba to za a fassara shi akan waccan riwaya da ta inganta fa atimmu sai ku cika to annabi ya ce abinda ya kubce mu ku cika yaya za a cikawa kaga in ka zo kamar ga sallar isha'i raka'a biyu na ƙarshe ka samu biyu na farko sun kucce ma cikawa za ka yi to biyun nan kai su a farkon sallarka in ka tashi raka'a ta nawa za ka kawowa ta uku yaya raka'a ta ukun isha'i take fatiha kawai asirce da ta hudu fatiha asirce sai ka sallama haka za ka yi amma ga malikiya za ka ranka su allah na hawa ma fatatka akan kwatancin abin ta kubce ma raka a farko da ta biyu ta isha'i fatiha da sura bayyane to haka za ka ranka su khilafan lissunna ina fatar kun fahimta to wa amma fil qiyam amma ga tsayi wal julus da zama fa fi'luhu aikin mamu ka fi'lil bani kama aikin mai gini mai gini ne al musalli wahdahu wanda ke sallah shi kadai ga tsayuwa kin raka'o'in da na kuce maka ga tsayuwa da zama to duk za ka yi su ne kamar wanda ke sallah shi kadai ba a cewa sai kayi su kamar yadda liman yayi su abinda kawai ake la'akari da shi shine ga karatu za ka ranka kwatancin abinda liman ya karanta inda ya yi fatiha da sura in ka zo ranko fatiha da sura za ka yi inda ya yi bayyane in ka zo ranko bayyane za ka yi wa man sallawa hadahu duk wanda ya salla shi kadai falahu ya samu an yi da shi maimaita sallan nan fil jama'ati cikin jam'i lil fadl fi zalika domin fallalar da aka haka ka yi sallah kai kadai sai ga jam'i ka samu to ka samu ka bi jam'in nan don ka samu falalar jam'i illal magariba wahada ha in bancin magariba ita kadai ita kan da zaran ka sallace ta ba ha ko musallata ta domin ga mazubar malikiya magariba lokaci guda gare ta gwargwadon abin da ka kayanta ka kare wa man adraka raka'atan duk wanda ya riski raka'a guda fa aka tsara ko hiye da raka'a guda min salatil jama'a daga sallar jam'i fala idu fi jama'atin ba zai maimaita sallar nan cikin wani jam'i ba to yaya zai yi da mu'azu dan jabal da ke sallar isha'i tare da annabi ya dawo ya yi jam'i shi ya su mi zai hana mai maimaita ta wa man lam yudrik wanda bai riski komi tare da liman ba illa tashahuda sai tahiya tahiya dai ka samu wanda ya samu tahiya ya samu raka'a ana riskar raka'a ne da riskar ruku'i in ka samu ruku'i ta da liman to ka samu raka'a ne to tahiya karshe ɗaya ka samu kaga kenan raka'a ko guda baka samu ta da liman ba wanda bai riske komi ta da liman ba illa tashahuda sai tahiya aw sujuda ko sujuda to fallahu ya samu an yu'ida shi maimaita sallan nan fi jama'atin cikin wani jami'i in ka samu wani jami'i sai ka maimaita sallah wa rajulul wahid mutun guda ma al imam in zai sallah tare da liman ya kuma an yaminihi zai tsaya a daman liman to yaya za a tsayuwar sallah waɗanda za su yin jami'i to in liman ne tare da mutun guda mutumin nan zai tsaya daman liman wa yaqumu rajulani mutane biyu kuma fa akathar ko abinda yafi biyu za su tsaya khalfahu bayan liman in mutum biyu za su sallah tare da liman su uku kenan liman da mutum biyu to mutanen nan biyu sai su tsaya da amana fa in kana timra'atun in mace ta kasance ma'ahuma tare da su mutum uku ne da liman da mutum biyu da mace to ya za a yi qamat khalfahuma shi liman ya wuce gaba mutane biyu su tsaya bayanai ita kuma mace sai ta tsaya bayan su wannan circumstance za a yin sahu tare da mace ba a sahu tare da mace koda da mutum koda da kai da matarka za kai to sai dai ta tsaya bayanka ba za ku jera ba wa in kana ma'ahuma rajulun in wani mutum ya kasance tare da su salla an yaminul imami yanzu mutum guda ne zai salla tare liman zai salla tare da mutum guda da mace guda to ya za a yi to shi mutumin nan sai yayi salla da daman liman wal mar'atu ita kuma macen khalfahuma sai ta tsaya bayansu wa man salla bi zawjati wanda zai yi sallah tare da mata tai qamat khalfahu sai ta tsaya bayanai ba jira zai da ita ba wasabiyu yaro karami in sallama arjulan wahidan in zai yi sallah tare da mutum guda khalfal imami bayan liman qama khalfahu da liman da mutum guda da yaro guda wanda bai balaga ba za a sallah to da shi mutumin ga da yaron ga sai su tsaya bayan liman in kana sabiyu in yaron ya zanya a ƙilu yana da hankali la habu bai tafiya wai da umman ya ƙi ma abu yabba wanda a tsaita in ba irin yaran nan da ana cikin sallah ta ya ta ba in iri na yana to kaga ba a ƙidan ya da shi sai shi mutumin bai tsaya tare da liman wal imamun ratibu limami ratibi wanda yana da masallaci yana jeranta sallah biyar tare da jama'a shine ratibi in sallawa hadau in yayi sallah shi kadai ran nan lalura ta gitta mai bai samu halartar jami'i ba to kama maqamal jama'a ya tsaya matsayin jami'i ma'ana Allah zai rubuta mai lada kamar yayi sallar jami'i ba liman ɗaya ba duk wani aikin alkhairi da ka saba yi lalura ta hana maka yi ko rashin lahiya ko tafiya ko wata lalura za a rubuta ma lada kamar kayi shi ya unhanin sabo da aikin alkhairi wayu kurahu an karhanta fi kulli masjidin cikin kowane masallaci lahu imamun ratibun da adda limami ratib duk masallacin da ake jeranta sallah biyar yana da limami ratibi to an karhanta an tujma fihi salatu ay jam'in sallah cikin masallacin nan marratayn sau biyu yan an yi tayi amma dai an karhanta makaruhi ne don haka yanzu kamar masallacin ga yana limami ratibi to kaga an karhanta to mi a ka'ida in ka zo kai iskan ma an ƙari sallah sai ku fita waje can ɗan jam'i za ku yi ku don an guje makarahiyar wa man salla salatan duk wanda ya sallaci sallah fala ya umma fiya ahadan ba zai limanci kowa cikin ta ba in ka yi sallah to in za ka maimaita cikin jam'i ba za ka zan liman ba sai dai ka zama mu ga mu'azu ko yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma unguwarsu ba su yi sallar isha'i ba ya ba ku sallar isha'i waya za su hal imamu idan liman ya rabkana wasa jada lissahawi ya yi sujuda domin rabkanuwarsa falliyar tabi'ahu mallame su ma'ahu duk hau wanda bai yi rabkanuwa tare da shi ba falliyar tabi'ahu to duk su ya bi shi kamar ga raka a farko liman ya rabkana kai ko baka taho ba sai ga raka a ƙarshe kaga ba tare da kai ya rabkana ba to in zai yi sujuda har da kai kakka ce to ai kai ba da kai an kai rafkanuwar ba mimman talfahu da cikin waɗanda a baya ne wala yarfau ahadun ra'asahu kada wani ya daga kansa qabla al-imami gabanin liman an yi ruku'i kakka yadda ka dago ga kahin liman an yi sujuda kakka yadda ka dago kanka kahin wa alaikum assalam ina fatar kun fahimta haramun ne daukawa gabanin liman wala yaf'alu shi ma mu ba zai aikata kowane aiki ba illa ba da fi'ili sai bayan aikatawar liman kakka gabaci liman yi kakka yi tare da liman in kan gabaci liman ya nuna kai ɗaya haki ba liman haka biya ba ka zan mai koyi da liman ba haka in ka yi tare da liman kuna yi daidai wa daida shi ma nan ba kai koyi ba abinda a koyi kakka aikata kowane aiki na gaɓuɓuwan sallah sai liman ya aikata yasa annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi abin sani kawai an sanya limami ne don a yi koyi da shi koyi aka yi da liman fa'i za kabbara fa kabbiru wala tu kabbiru hatta yi kabbira in yayi kabbara kuma ma mu ku yi kabbara kab ku yi kabbara sai ya yi wa'i za raka'a farka'u wala tarka'u hatta yi raka'a in yayi ruku'i kuma ku yi ruku'i kab ku yi ruku'i sai ya yi wa'i za rafa'a farfa'u wala tarfa'u hatta rafa'a in ya ɗauko daga rukuyi kuma ku ɗauko kan ku ɗauko haka dai duk ayyukan sallah sai liman to shi a koyi ina fatar kun fahimta da wanda ya rige liman da mai yi tare da liman sannan da wanda liman ka yi kuma ya yi zama ne ya ci gaba da wani aiki waɗanda duk ba koyi suka yi da liman ba mun fahimta wanda ya rige liman ya aiki to amma rigar liman yi in dai ba abu biyu ba rigar liman ga yan abu biyu shi ka bata sallah saura sai dai a ce kayi haram in ka rige liman wanda ya rige liman dauka kowa ko ya rige liman ta hiya ruku'i ko ya rige liman ta hiya sujuda ko ya rige liman dauka kowa daga sujuda wayannan duk sun yi haram amma sallar su bata bace ba amma wanda ya rige liman kabbara harama to wannan bai da sallah ba a kabbara harama sai liman yayi haka wanda ya rige liman sallama shi ma bai da sallah in dai ba sallar tsoro ba da ya halatta wasu su sallama wasu su an san musu in dai sallar zaman lafiya ta to duk wanda ya sallama gaban liman waɗannan babu to wanda ya ranga biyu su an riga liman yana ba ta sallah sauran wurare ko sai dai a ce kayi haram da wanda ya yi tare da liman to hakan ga wanda daidai da yan an ka ce koyi koyi shine kai koyi da wanda hake biya ko to liman yayi ruku'i sai ka kirin ruku'i wai karatu haka baka yi da karatun ka ba sai ka ƙara karatun sannan yi ruku'i ya nuna ya on ya on ba koyi na haka da liman ba liman ya dauka ko daga ruku'i kai ko ka ci gaba da zama ruku'ance ba gama tasbihi ba sai sai ka ga you are on your own ka saba ma liman kuma ka saba ma tsari na sallah eh liman ya ce ga sujuda kai tsayanka duk mutane sun tafi kai tsayanka addu'a ta annan kana yi sai ka kare sannan ka bi liman wannan ba koyi na ba an yi sujuda liman ya ɗaho ko daga kai ko kana can kana botso irin wanda wasu kai haka ya nuna ba koyi haka da liman ba kuma abinda aka ɗarin irin wannan ba komi kasa haka nan ba illa riya riya ta don su nuna mutane wata addu'a can to faɗa mana wacce addu'a ta a can kana yi ita batun addu'a a hukuncin addu'a cikin ruku'i da sujuda ba mustahabbi ba to ba addu'a ba daidai da karatun fatiha da an rukunin da cikin rukunin sallah kana biyan liman sallah ka kai ihdinas siratal mustaqim liman yayi ruku'i baka cewa sai ka ƙari siratal ladzina an'amta alayhi sannan kai ruku'i a da yayi ruku'i yanki fatiha ka bi shi shi aka yi koyi da liman daidai da fatiha abba ka ƙari karatu ba liman yayi ruku'i dole na ka bi shi kai ruku'i shi koyi da liman amma liman na wani aiki kai ko kana can kana wani aiki daban na farko dai baka koyi da liman sannan na biyu ka bata tsarin sallah sannan na uku wanda ya himuni kuma riyata haka sannan haka ka nuna ai wata addu'a ta a can wacce addu'a ta a can kana yi babu wata addu'a illa da ya ta da rashin sani da yawa mutane na haka nan musamman ga sujuda karshe in kun lura sujuda karshe an taso ana can ana ta tahiya amma wani na can yana yana sujud to me na yake ku tambaye shi mina na yake wacce addu'a ta kuma ina ya samu ta babu wata addu'a illa da ya ce sannan kuma da sakan mace dan aka lakka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alaikum bil jama'a inna ma ya akullu dhibu alqasiya ina umurnin ku jama'an musulmi kerkeci in yazo garshi gimbisa shi wanda zai fara riba cewa wanda ita dai ita zai fara canyewa don haka kullum wanda shedan ya hiribata wanda ke hita shi daya da jama'a kakka yadda ka saba ma al'umma musulmi duka abin da suka yi ba sabon Allah bane to liman ya ɗauko da garku idan jama'a sun ɗauko kai ɗaya a can ka ka saba mu kuma ka ɓata tsarin sallah ina fatar kun fahimta don haka wannan kuskure ne ba wata addu'a ta musamman da ke sa a saba ma liman duk addu'ar da haka liman ya ɗauko ka yanke ta ka ɗauko tare da liman da sauran jama'a ina fatar kun fahimta in liman ya ce assalamu alaikum baka da wata addu'a da zaka ci gaba da yi kuma liman ya sallama ka ci gaba da addu'a baka sallama ba liman na sallama ka sallama in kai yi haka nan ka zan mai koyi da liman in ka saba to you are on your own yanzu ba tare da liman hake ba ina fatar kun fahimta don ku yi kokari ku kiyaye daga aqida daga ibadat daga komi kakka yadda ka hita daban da al'ummar musulmi hita daban ka zan kai dai shi ka sali shedan ya samu sa'akka duk wani wasawasi da wani banna ya sama amma bi al'ummar musulmi yadullahi ma'al jama'a taimakon Allah yana tare da jama'a musulmi saka yadda ka saba musu inda ba sabon Allah sun ka hito da shi ina fatar kun fahimta don haka waɗannan da ana an taso daga sujuda su ci gaba da zama sun yi kuskure kuskure ne babba to Allah ya shirye da to ina yake wala yarfa ahadun ra'asahu kada wanda ya kada mutum guda ya dauko kansa qabla al-imami gabanin liman wala yaf'alu kuma kai ya aikata kowane irin aiki na sallah illa ba da fi'ili sai bayan aikata wa liman wa yaftatihu ba'dahu yana bude sallah bayanai kada ka bude sallah sai liman ya bude ba a riga liman kabbara harama in kai kabbara harama gabanin liman to ba tare da shi haka sallah ba kai dai ka yan abin ka sai ka ci gaba da yan abin ka kai ina fatar kun fahimta wa yaqumu mutum yana tashi minitnataini daga raka'a ta biyu ba da kiyamihi bayan tashin liman an yi raka'a biyu an zanna an yi tahiya to ba za ka miƙe ba sai liman ya miƙe ba da zarar liman ya tashi haka biyo shi ba a'a za ka ci gaba da zaman ka sai liman ya miƙe gis lokacin nan kai ko za ka tashi shine ma'ana waya ƙumu yana tashi shi ma mu minitnataini daga raka'a ta biyu ba da kiyamihi bayan tashin liman wa yusallimu yana sallama ba da sallami bayan sallamawa ta kai ya rige liman sallama kai ya sallama tare da liman sannan kuma kada liman ya sallama kuma ya ci gaba da yin wasu addu'o'i ba wata adda ya sallama sallame duk wani aiki da za ka yi daidai da karatun fatiha da an ka ce ka karanta in dai tare da liman ne to matsayin mustahabbi take ba wani aiki da an wajibi gare ka na liman shi an wajibi liman ya ɗauke ma komi ina fatar kun fahimta da mutum ya tsaya lokacin da liman ha karatu ya karanta komi akwai sallah ta ko babu akwai ta ashe kenan karatun da an ka ce yayi alal istihbabi la alal wujub ba wajibi bane akan mustahabbanci don kanka ya tsayin banza ka ƙara samun lada inda ya karatu a sirri to shi yasa duk wani aiki da koda ba kammala ba in liman ya ƙara nashi biyo shi dan kan zan mai koyi da liman wa yusallima yana sallama ba da salami bayan sallama wa liman wa ma siwa dalika duk abinda ba wannan ba fawasi'un halal ne an yaqalahu ma'ahu ya aikata tare da liman kaji banna duk abinda ba tashi daga raka'a ta biyu ko ko kabbara harama ko sallama ba wai halal na da ya aikata tare da liman to in ka aikata tare da liman dawa kai koyi in kun kai tare da liman ka zan mai koyi ha ba kai koyi ba koyi kanka bari sai yayi kaga ya walwala magana farkon da yayi ko kada ya aikata ko wani aiki sai bayan liman ya aikata sai ce kuma a'a fawasiwan an yi alhuma al'imami abinda ba wannan ba kabbara harama da sallama to halar ne ya aikata ba halar ba ne wa ba da hu a hasanu amma dai ya aikata bayan liman ya yi kyau haka dai zai ya yi gaba ya yi baya ya yi bayan liman ya yi kyau wa kullu sahawin duk wata rafkanuwa sahahul mamu da mamu ya rafka ya rafka na gare ta fal imamu ya hamilu annu liman ya dauke mai ita kana tare da liman rafkanuwa ta kama lima ya dauke ma rafkanuwa illa raka'atan sai fa in ya zan raka'a ce kammance aw sujudan ko sujuda aw takbiratul ihram ko kabbara harama illa raka'atan sai dai in ruku'i kammance aw sujudan ko sujuda aw takbiratul ihram ko kabbara harama aw istilami ko sallama kaga waɗanga duk mi a matsayin su duk farilloli na ruku'i da sujuda da kabbara harama da sallama duk farilloli sai in su kammance to wannan liman bai dauke ma farilla amma duk abinda ba farilla ba sunna koda mai karfi ce inda ya kammance ta liman ya dauke ma ba sai kai sujuda ba aw itiqada niyyatul faridar ko ko kudurta niyya ta farilla baka kudurta niyya ba kudurta niyya baka tawo masallaci da zaran kabbar gidanka ka tawo masallaci me man haka na bar gida to wacce ne aka son kai kumbancinta to wai za sallama al'imamu idan liman ya sallama falayat kada ya tabbata nan inda yake ba da salami bayan sallamawa ta shi liman wale yan ya juya yaya zai juya ko ya juya gehen dama ko ya juya gehen hagu ko ya juya fuskanci mamu haka na annabi sallallahu alaihi wasallam amma da sharadi ba da cewa assalamu alaikum yaka juyawa ba in ya ce assalamu alaikum sai ya ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan sai ya juya ko ya juya fuskanci dama ne ko ya juya fuskanci hagu ne ko ya juya fuskanci jama'a shi as sunna ga liman ma mu an so ya juya a ya tsaya ne inda ya yi sallah ya tasbihin da ya kai to ina yake yace wa idza sallama al-imamu illi man yasallama salla fala yadhkur kar ya tabbata inda yayi salla ba ar-salami bayan sallamawa ta wallan sarabe juya illa an yakuna fi mahallihi zalika ko illa an yakuna fi mahallihi sai dai in ya zanne inda yayi salla dama na a wurin zamanai dama wurin zamanai na yayi salla to shikenan fa zalika wasu'un wannan halan ne ya ci gaba da zamanan in ba haka ba an so ya juya ba ma dallata wannan shi a ƙarshe ko Allah ya samu na albarka ga abin da mu karanta ina mace gaba ɗaya cewa yau aka risala akwai kurakurai shi yasa malamai sun ka rubuta littafai a kaɗa'ul musallina kamar imamul mai shawi makarancin nan ya yi littafi a ƙa'ul musali kurakuran masu sallah yana da kyau ku samu ku karanta wadda iran da masu sallah ka ta kurakurai don suna cikin common mistakes mutum ya ga kamar ya yi ƙoƙari a laliba ƙoƙari ne alaikum assalam eh sai zan kare abin da ci gaba da an yi me?
kungiya ita da ci gaba da eh
kana yi gari a sosai
Ina eh za ka tsaye? Ina za ina za ka ka tsaye?
tsayi a to sai ku daidaita nan tunda yanzu ita an liman A babba ya tsaye ka.
eh Amma idan mu shiga ko.
mace biyu sai ka tsaya bayanta ita sai ta wuce gaba sai ka tsaya bayanta sauran mata ku tsaya bayanka
Ta shiga gaba da liman shiga.
sai ta shiga gaba sosai ko ba mijinta hake ba To in su in suna ba da ba.
akwai ummu waraka binti nawfal annabi ya sanya ta liman ya umarce ta zanka limantan mutanen gidanta ya sanya mata ladani wani tsoho kaga kenan ya nuna cikin mutanen gidan har da maza don limamin ladanin ta namiji ne mun yi hadisin ummu waraka cikin bulugul marami ko to don haka mace na bada sallah in ya zan mata na cunkuzza su sallah to ɗayan biyu ko ta yi irin na maza ta wuce gaba sauran mata hujera ko ko ta tsaya tsakiyarsu ko wani ya tabbata aisha ta ba da sallah ta tsaya tsakiyar mata ummu salma ta ba da sallah ta tsaya tsakiyar mata kuma akwai ruwa da ya nuna ta wuce gaba in mata ne cinkosu to in akwai maza sai ta wuce gaba ita liman sai maza su yi sahu bayanta mata su yi sahu bayan maza kan sai a yi sallah abin ɗaya abba a samu ba a gina masallaci a sa limacin liman shi ɗaya abba amma dai gida ya halatta mace ta ba da sallah ko da akwai maza cikin mamu ya halatta ba da sallah To. Da pakistan na wata mace ta ba da sallar juma'a wacce ƙasa ta eh ina da pakistan na wata shekara an kai ta rikici sun kasa ta liman ciga ciga bana yanzu ba mazhaban malikiya muke ba mazhabobi suna da yawa idan ka ga ra'ayoyi barkatattu na malikiya a cikin mazhaban haka kowace mazhaba akwai ra'ayoyi Hmm. Shirya da mu.
Sai ka